نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi a sha biyar ko sha shida ga watan Dulƙa'ada shekara ta 1447 sha biyar ku ce ku wanda ya je da uku ga watan Mai 2026 miladiya a wannan majalisi namu na majalisu abdullahi bakar ibn abi shaiba na wata-wata da muka saba muna karatu cikin nuhwatul fikar na alhafiz al'allama ahmad ibn ali ibn hajar al'asqalani muna inda mun gaba inda yi magana cewa fa'in haffa ko kuɗin ƙara musu yin duba gani ko kuma wani karanta mace fa'in haffa babu to yana cewa idan ya riga ya kawo mana sharɗan hadisi ingantacce ya faɗi sharɗai na wato adala na rawi ya faɗi adab tamun dab dabbu kitabin ko dabbu sadrin da sauransu da sauransu da ya faɗa to shi ne ke cewa fa'in haffa dabbu ko ta yaya idan aka samu shi haddan shi wannan marwaicin ta yi rauni rauni ba amma ba ta yadda za a ce ba za a iya hujja da shi ba kawai ta zama ta dan sassauta kaɗan ta yi sakwa-sakwa to falhassanu da za ta yi ta wannan hadisin shi ake kira alhassan da za ta yi mun kawo misalai da malamai suke cewa waɗannan marwaita suna cikin mataba na hadisin su hadisi ne hassan kamar muhammad ibn ishaq babban malami ne wanda ke tara ilimi da yawa to amma kuma saboda inda aka dan same shi ba same shi ya kafe sosai a ruwayoyinsa ba ana samun dan nan da can mun ka kwatanta shi da irin su Malik ibn Anas mun ka kwatanta shi da irin su Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj mun ka kwatanta shi da ire-iren waɗannan mutane manya shi zaka samu bai kai su ba saboda haka to a wajen malamai shi wannan hadisin hadisi ne hasan banda shi kuma akwai kamar abdulaziz ibn muhammad al-durawardi shi ma wannan zaka ga saduku ne galibi wanda suke hadisin su hasan ne da zatihi sunan da ibn hajar a cikin taqribut tahzib zaka ga yana kiran su cewa su sadukai ne shine kaman kace gazgatau haka shi su kuma wanda suke taba na inganci su kuma wato suna kaman kafaffu ne amintattu thiqat ne wani lokaci ma zama imam ne hujja ne duk da a wajen malamai kamar da kuka sani shi kanshi kamar yadda ingancin yake da yake da martaba martaba to shi ma haka yanzu hadisi hasan yake da martaba martaba misali hadisi da malik malik imam ne laif ibn sa'ad imam ne dukansu fiqat ne kuma asbat ne kuma imma ne amma hadisin da malik yake ruwaitowa daga az-zuhri ya fi inganci akan hadisin da laif ibn sa'ad yake ruwaitowa daga az-zuhri to kun ga shi kanshi hadisin ingantaccen maratin ne ibn jurayj fiqa ne malik fiqa ne amma hadisin da malik yake ruwaitowa daga nafi ya fi inganci a wajen malamai kan hadisin da abdulmalik ibn abdulaziz ibn jalis yake rubutawa duk da dukkan su sun yi tarayya a wajen kasancewar wasu abu ta tunge waɗannan mutane sufyan al-thawri lokaci aka yi canja nasu ko a tsaya wajen wajen wato a fifitawa a dan yi canja nasu a rasa ya za a yi to wanda ke nuna maka cewa kowannen su a malamin sa ba karamin mutum bane kamar malik ibn anas da sufyan al-thawri a hadisin da suke ruwaitowa daga yahya ibn sa'id al-ansari za ka ga kusan manya ne dukansu kana iya hukuntawa ma da shu'uba shi ma hadisin da ke rubutawa daga yahya ibn sa'id al-ansari saboda shi shu'ba dukkan abin da ke rubuta wajen malamansa shi yana tacewa sosai to irin wannan ana samu kamar malik kamar ayyub as-sakhtiyani kamar ubaydullah al-umari wannan duka a wajen malamai kowa an canja rasa wajen wanne za a fifita wanda za ku ana samun haka to shi ma hadisi hasan galibi ana samun hadisin da wannan al-asl shine hadisin da yake wato ya ya zama wato yana dan haddan marwaitin ta dan sassauta kadan daga shi martaba na hadisi ingantacce to sai a kira shi hadisin shi hasan to su ma maratib ne akwai wanda shi wato girman sha'aninsa ta yi ya yi ƙarfin da wato har ma ana ma tantama hadisinsa hasan ne ko ya ɗan keci hasan su sa wani lokaci za ka ci sun ce hadisi jayyid wani lokaci suka ce hadisi jayyid suna son suna maka hadisin ya wuce hasan kaɗan amma dai suna da tantaman ya kai siha ko bai kai siha ba lokaci ana samun haka wani kuma za gani hadisi da kimma ce wajen wajen wajen wato kasancewa shi mataba ta hasan nan wani kuma za ga yana dan kasa kamar hadisin Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari malam Abu Hanifa kamar hadisin Asim ibn Abi Najih al-Kufi kamar hadisin da sauransu da sauransu suna da yawa wanda suke mataba na duk galibi in ka je ku duba taqribut tahdith za ku ga inda Ibn Hajar ke cewa wa na saduq ne saduƙin ya shiru kada ce saduƙin ya shimu ko wani abu wannan wani lokaci bai yi tsiradi ba ƙa'irin tasa a wannan wajen wasu kuma za a ga hadisin nasu hasan ne amma bil mutaba saboda abin nasu ya ɗanyi ƙasa sosai za a ga ruwayoyin nasu ta yi ƙasa kamar husaif aljazari za ka ga ruwayansa galibi a wajen malamai suna cewa yana bukatan da'ama wal mutaba to wannan galibi sanin wannan yana da muhimmanci bare da gaske da shi kaga shi kanshi iya fayyace hadisi hasan ko hadisi sahihi hadisi sahihi ya daya fi sauki kace hadisi ya inganta saboda ai duk manya ne imam ne an imam an imam thiqa ne an thiqa an thiqa amma hadisin da zai zama hasan li zatihi ko kuma bi shawahi to shine galibi shi dalibi yana bukatan sai ya dinga bibiyan maganganun malamai kware da gaske ya tantance ba wata sarrufin ni ali ba har ibn hajar in ka shiga littattafansa za ka ga wani lokaci abin da ke fara takaribu tare sai a cikin fatahul bari ya saba sadaka in ka ce kai tutur za ka yi dogaro da abin da ibn hajar ke faɗa ne a cikin takaribu tare wanda littafi ne mai kyau ya tace kware da gaske to amma kuma za ka ga abin zai zama wato ka sami ka sami matsala kware da gaske so dole wannan yana yana nuna maka sai ka bi malamai ka bi abin da suka faɗa akwai wannan shine asali abin da ya faɗa cewa hadisi hasan shine wanda yake an sami khaffadatu ar-rawi to akwai kuma wani lokaci zai zama ba wai rawin ne ake da matsala da shi ba ta fuskan haddansa a'a ta wajen hanyar daukan hadisin ne hanyar daukan hadisin bai zama wato ya zama wato ta hanya ta sama sosai ba ko ta hanyar littafi ne ya samu wujada ko kitaba ce ko wani abu irin wannan to malamai shi ma wannan suna ilhaƙin shi da hadisi hasan wannan yana nuna dan ana a ba wai dan ana tuhuman su marwatan ba a sai dai saboda ai dama abin da yasa aka ce hadisin wane hasan ne saboda ana kokarin bi a hankali kare zama a fadacin komin kuskurensa to shi ma kuma littafi wanda aka rubuta kawai kaje ka tsinta ko kuma aka kawo maka aka aiko maka duk da ka fahimci ka wato tabbatar da amincinsa to amma kuma ai wato ana iya samu tunda rubutu ne na wancan lokaci wanda ba irin namu ne na yanzu ba da aka riga aka yanzu kaga rubutun ma mu yafi haddanka to su a wancan lokacin haddan yafi rubutun rubutun ana iya samu ka gani wani suna ne ga yanda aka rubuta kawai sai ka ga wani ya yi dugu ha'un ne wani sai sa jimin a wurin sai zai da ta karanta a haka to gudun wannan to sai ya zama sai dan sakko da shi ya zama ya zama daraja ta hasan shi ma wannan bal suna cewa ma irin wannan hadisin wanda marwaita amintattu ne kawai dai a saboda wato littafi suka samu suke ruwaita daga littafi din kuma wanda yake aminci daga littafin to wannan shine qimma hadisi hasan ba ma wanda yake shi rawunsa dama ana samun ya ɗan kurakurai ba yana da sassaucin hadda ba a'a wanda yake shi amintacce ne tabbatacce ne amma kuma shi ruwayarsa yana yin ruwaya ne daga littafi to wannan a wajen malamai da yawa wannan shine qimma wajen wato inganci suna misali da hadisin Amr bin Shu'aib ala bihi an jaddihi kaga shi wannan sahifa sadiqa da ke ruwaitowa daga Abdullahi dan Umar sahifa ce wanda tun lokacin manzo Allah a mata tambi so ba ana da tantama akan ta bane to amma kasancewan shi littafi ne yake ruwaita din inda misali duka musalsalin bis sama' ne yace haddathani qala haddathani qala haddathani ya kawo wannan to da wannan ya zama kimma wajen inganci to amma kasancewan hadisi ne wanda yake yana ruwaitowa daga littafi kuma littafin ana iya samu kaga irin wannan littattafai duk da an amintu da su sai ga wani lokaci ɗaya biyu sun saba da sarifin sama to amfanin sako da su ƙasa kenan dama shine wato in da wancan hadisin wanda ke daga littafi ne ya saba da wanda sarifin sama ne to kar ka gabatar da wanda ke wannan littafin amfanin cewa wannan shi kimma yake a wajen inganci saboda haka wannan duk yana daga cikin abin da abin da malamai suke magana cewa to irin wannan duk da shi Amr bin Shu'aib shi amintacce ne shi ma babansa shu'aib amintacce ne to tunda dai yana riwaya ne wijada an sahifa sadiqa to shi ce na faja'alu faja'alu hadhihi al-jadda al-isnadiyya min a'la maratibi aw a'la maratibi al-hadith al-hasan ya zama wato shine mafi mafi kululuwa a wajen su wani lokaci zaka ga irin wannan hadisin shi kansa wasu lokacin malamai suna ta'abini shi da aljauda su ce jayyid duk wani yana ga maka saboda yanayin a yanda wato shi marwacin ya nutsu da wannan sahifa a sadiqa din sannan kuma daga cikin hadisai wanda suke suma suna cin martaba ta hasan din akwai bahz daga babansa akwai kuma al'ala daga babansa duka waɗannan a wajen imatin nukat irin su ahmad ibn hanbal irin su ibn al-madini irin su ibn ma'in da ire-iren su irin saq ibn rahawiya kamar imam al-bukhari ya nakalto a cikin at-tarikh ɗinsa wannan duka hadisan su hadis hujja ne ana hujja da su amma a wajen malamai su waɗannan hadisai suna cikin wato maratib na hadisi wato wato hasan na yi muku magana cewa wani lokaci aljayyid wani lokaci a wajen malamai kar ya kuri ba na sahih wa kar ya kunu aqalla rutuba min min al-hadith sahih wa fauka wa ala min al-hasan ana iya samun haka za ga misali imamu tirmidhi a wani waje sai ce hadha hadithun jayyidun hasan a wani waje sai ce hadha hadithun hasanun sahih wanda ke nuna maka cewa wannan itlaqin a wajensa itlaqi ne iri daya saboda haka ana iya samun jayyid bi ma'ana as-sahih wannan abu ne wanda ke shayi a wajen malamai wasu kuma suna sanya shi zama barza bayan sahihi wal hasan shi a jayyid din wannan kuma shine galibin aikin magabata wanda suka mutu akhirun afwan dan baya galibi suka ce jayyid ibn hajar galibi yace jayyid wani lokaci yakan zama barza ne bayan sahihi wal hasan kamar hadisin yana ganin kamar ya dan wuce kadan ya wuce amma dai bai kai martaba na kolwa na inganci ba na'am shi jayyid shi ma dai akwai ɗan magana ce kaɗan akan marwacin amma ya wuce ma wajen wanda galibi su saduƙai ne wataƙila shi saduƙ ne amma imam ne ya haɗa tare da banda wato kasancewar shi da min ahalin saduƙi wa diyana kuma shi imam ne a babinsa to saboda haka wannan sai ya zama a wajen wani malami sai ya zama abin ya mishi ya yi mishi wato kamar yana jin kaikayi a zuciyarsa ce hadisi ne hasan na wancan malamin sai ya tsalaƙe cewa hadisi ne hasan jayyid ibn taymiya wani lokaci ya kace da shi da ibn kathir suna yawan fa'ida wannan lafazin galibi na fahimci kamar ma wani lokaci jayyidin a wajen su kamar yana zama muradin ne na hadisi sahihi ibn ibn taymiya da da ibn al-madini sa ibn ibn kathir so da dama zaka ji sun ce bisanadin jayyid wannan ya ya shahara amma dai mutaakhirun irin ibn al-hafiz ibn hajar al-asqalani bayan an tabbatar da islahat a siyudi a cikin tadribin rawi yana cewa ba za ka samu babban malami ya yi uduli ya sako daga kim cewa hadisi sahihi bane zuwa jayyid sai saboda wata nukta wani dalili haka da ya dan lura game da shi game da shi rawun to wannan shine hadisi hadisi hasan bi zatihi ko li zatihi to ana kuma samu to idan misali aka samu shi wanda yake matabas hadisi ne hasan sai kuma aka samu wani irin sako wanda ya fi shi shi ma ya rawaito hadisin irin wannan to kaga yanzu an ƙara samun wato kasafin turk kenan to shine ana yake cewa bi kasafin turk a yusahha sai a ce hadisi ne hasanun li zatihi sahihun li ghairihi saboda me saboda kasafin turk saboda kasafin turk zaka ga da yawa ana samun haka kaga ibn ishaq ya rawaito hadisi daga nafi' kaga shi ma malik ya rawaito irin sa to kaga min min jihati aw min tabiqi ibn ishaq fal hadithu hasan ولكن باعتبار طريق مالك إذا انضم إلى طريق محمد بن إسحاق فإنه فإن الحديث يصحح mun kuma muka juya abin bangaren imam mali sai mace da hadisi da kuma shi wannan sahihi wanda la gubara alai illa iyaka wancan hadisi hasan din kawai sai dai kara mishi karfi akan karfi a wani lokaci na ga mu bar mu bar shi wannan maganar shi jayi din haka saboda yanayin lokaci akwai dai waɗannan abubuwan da galibi bibiyar littattafai na tarajum yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen wannan akwai lokacin da zaka ga musamman kuma shi banda ma bibiyar littattafai na tarajum kuma hatta bibiyar littattafai da malamai suka afwan jadda isnadiya na gari gari wannan isnadi ne na basara wannan isnadi na kufa wannan isnadi na kaza wani lokaci akan iya samu kaga wato wani lokaci hadisin zahirinsa zahirinsa akwai da bafatul isnad amma kuma sai kaga wato a cikin isnadin akwai dan wani abu da kake dan kusewa kana ganin kamar akwai wani dan garaba ko yaya ne to wani lokaci shi ma irin wannan sukan ce isnadin jayyid amma ba su ce hadithin jayyid ba su ce wani isnadin ne jayyid bin nisbati ila khaba'in latifin khafif wani wani abu ne kawai ya lura da shi kamar a cikin isnadin akwai akwai wato dan maganar da ya kamata a lura shi to idan aka samu wani ya ƙara ruwaito irin wannan hadisin ya irin wannan hadisin da kace isnadin jayyid sai ka ce to jawada jawada hadithu fulan to jawada hu fulan hadisin ya wani ya gyara mashi hadisin da tan hadisin ana ganin wani kamar ya ruwaito hadisin akwai dan kurakure a ciki sai aka samu wani ya ruwaito sai a ce to jawada hu jawada hu fulan sai yake cewa fa in jumi'a idan da za su aka tara su waje guda misali hadisi ne aka ce hadisi hasan kuma sahih fa in jumi'a fa litaraddud fi naqil haythu tafarrud to saboda wato taraddudi fi naqil haythu tafarrud wa illa fa bi'tibari isnadain ko haka ne karshen laganan kan babu babu babu karshen yake fa in jumi'a idan aka tara su a sahih wal hasan a sifa guda daya kamar yadda imamu tirmidhi yake fada to shi fal tarajul saboda wato tarajuli da shi shi wato a shi wato malamin yake yake da shi kamar shi a tirmidhi yana tarajuli a cikin wannan hadisin ya cika wannan sharadin ko bai cika sharadin ba in ko ba tafarrud bane yake magana to watakila yana nuna maka cewa hadisin yana da wasu isnadodi ne guda biyu wani bangare hadisi ne hasan wani bangare hadisi ne sai sadaka sai ya hada maka su a waje daya to wannan dai shi zai kawo mu magana da malamai ke yi wajen magana imamu tirmidhi da aka yi ta cice kuce wani imamu tirmidhi me yake magana idan ya hada lafazin nan guda biyu as-sihha wal hasan fi wasfin wahid ya ce hasanun sahih shin yana taraddud fil naqil yana yin taraddudi ne a wannan marwayacin cewa shi hadisi hasan ne ko sahihi ne shi marwayacin arrawi kenan saboda wannan ne ai halitta ma fihi shurutus siha aw qasur anha to wannan taraddudin wato at-tirmidhi yake yi a koko a wasu abubuwa ne ke lura da shi kaga dai muka ce hadisi sahihi shine wanda aka ce ya cika sharadi kuma kafafe ne a haddansa in muka ce kuma hadisi hasan shine wanda yake shi bai kai ba saboda haka to kaga hada shi lalle akwai iskali kwarai da gaske idan muka ce taraddudi ne falil taraddudi fi naqil saboda wato ana taraddudi akan rawun nan wannan wanan hadisin sa ya kamata zama hasan ne ko sahihi to kaga ashe akwai takadirin sahihun aw hasan sahihun akwai takadirin aw amma li ghalabati al-isti'mal sai zama an daina amfani da wannan aw aw din wanda wannan kuma babu libi wannan galibi a duk waɗannan ababe suna buƙatar sai an je an shiga littafan wato abu isa tirmidhi an ƙara bi sosai wanda galibi kuma wasu abubuwan da malamai ke faɗa kuma dai ba wai istiqra ne tam ba gaskiya zaka ya an faɗa maganar amma sai an je sai ka yi san wani waje kaga abin ya kwance imamu tirmidhi hada wannan abin da yayi gaskiya ya haifar da kura kwarai da gaske shine sai yake cewa wannan min haythu tafarrut za a ɗauko karatun daidai kaga idan aka ce sahihun au hasanun anan in ya ce sahihun au hasanun wato abinda yake zunufi kenan shi hasanun sahih hasanun au sahih to kaga ta fuskan girma da kuma matana ƙarfi tsakanin shi wanda aka ce hadisi sahihi wanne ne ya fi kenan sahihi ya fi saboda wata ai babu kokonto ni yanzu kaga imamu tirmidhi ya ce hasanun au sahihun in a wannan ne ma'anansa ma'anan abin da yake faɗa to kaga yanzu in ya ce hadisi sahihi to wannan yafi yafi yafi wato karfi a wajensa to haka dai al-hafiz ya fada al-hafiz ni ba sani ba wannan abin da yake fada din ya fada ne bi istiqra'in tam aw bi nazarin wa i'tibarin daqiq al-hafiz dai huwa huwa huwa shi yana da istiqra'i sosai to amma dai gaskiya da yawa al-bahithun na yanzu bayan sun riga sun duba sun ga wato abin da aka faɗan a ce hasanun ausa yayi ba kowace ne ke dacewa da wannan maganar ta alhafiz to wannan dai sai ya zama kalubale a wajen mu sai mu je duka kowa je ya ta dudubawa ya fito da wani natija malmusiya eh to ai haka sha'ani ilimi yake ai dan ya zama alhafiz ba shi kenan kuma wani abu zai kubuce masa ba a shi kenan wani abu zai kubuce masa ba shi yasa zaka samu a cikin at-taqrib din sama so da dama ba an an yi wato an ci gyararsa a wurare dama musamman wani idalaƙin nasa na sadiqun yahimu ko makabul din nan galibi wani lokaci makabul wani lokaci hadisin hadisi ne hasan sai zan ce mishi makabul duk da ya da wani yana da wato wata mazhaba kan wannan za a tsaya sallah ne koko mu ci gaba sai aka sallah in kaga mun dawo kawai sai mu ci gaba da wasu daga cikin malamai suka tafi cewa fadin imamu turmidi hasanu sahih sahihi ne amma ya yi itilakin alhassan ne alhassan lugawi yana sai ya ce hadisi ne hassanin lugatan wato kawa kamar yana sai na maka hadisi ne mai kyau ka aje ka amfani da shi kamar hadisin da kamar itilakin hassan da aka samu imamu malik ya yi taɓa yi da ibn wahabi zuwa zanci akan hadisin tahlilin asabi na alula kaga ya ce kawo isnadin da ya kawo sai ce hadisi ne hasan eh to kaga shi a wajen sa hasan ko dai hasan isnadi yana da sahihul isnadi ko kuma yana magana kuma wato min haythu al ma'na fal hadithu hadithu hadithun hasan ko ya zama wannan shine abin da shine abin da yake magana to idan kuma ba a sami tafarrud ba shi al hafiz anan shine makan da garki in ba tafarrud bane rawi akwai wanda ya dace da shi da wannan riwaya to fa bi itibari isnadaini to yanzu ya faɗa ce hasanu sahihun ne saboda la'akari da isnadi guda biyu da hadisin yake da shi ɗaya daga ciki hadisi sahihi ɗaya daga ciki kuma hasan ka ga to a nan kuma ya zama tsakanin shi da hadisi sahihi wanne fi inganci kenan wannan ya fi saboda ce fi itibari isnadani ɗaya daga ciki sahihi kaga ya dace da hadisi sahihi da muka faɗa can hasan kuma shine fa bi itibari tariqin akhar kamar hadisi ne malik ya rawaito muhammad ibn saka ya rawaito to amma sai sai yake cewa hadisi ne sahihun bi itibari tariqi malik hasan kuma bi itibari tariqi muhammad ibn ishaq wata kila kuma shi yasa ma wani lokaci zaka yana cewa wa fil babi an fulan an fulan wa fil babi an fulan an fulan saboda inda maka cewa hadisi ne sahihi min haythu al mabna wal hasan min haythu turuqihi fa innahu da'a min turuqin akhar wata kila ma ta zan ba ta da karfi amma kuma dai in ka tsaya ka lura zai zama hadisi ne wanda suke za yi zai zama za a hujja da shi to waɗannan abubuwan da eh to ai waɗannan ai abu isa tirmidhi waɗannan abubuwan duka ya ɗan kashe da masu abin nan masu bincike har yanzu saboda yanayin da aka sassaɓa mene yake nufi ka san kusan dama can asali ma shi ya fi shahara da amfani da lafazin alhassan ɗin ai galibi magabata gabaninsa sukan ce jayyid su ce hasan su ce sahihi amma ya bambanta a ce wato hadisi hasan barzakhun ne bainas sahihi wa da'if to wanda ya fi shahara a bakinsa ba a cewa shi ya fara amfani da shi amma dai wanda ya fi shahara a bakinsa shine wato shi al-abu isa tirmidhi to shi dai ya faɗi a cikin littafin nasa ya faɗi me yake nufi da hadisi hasan al hadisi hasan a wajensa shine abinda ake ruwaitowa sannan kuma wanda ke ruwaitowa din ba zai zama muttahaman bil kadhib ba ba a tuhumar shi da ƙarya balle ya zama shadidul ba'fi in aka samu wanda ake tuhumarsa da ƙarya kaga da wanda yake kazzabun da muttaham da matruk wannan kawai sai dai a cikin wajen matabawa shi kazzabu ya fi tsanani sai muttaham sai kuma matruk amma ta fuskan amfani da hadisin duk ɗaya suke inda za ka amfani da hadisin matruk wanda yake yana da wato fukshin rafla shi ba yanda za a yi kawai ka maka hadisin daidai ne in dai zai faɗa sai ya yi kuskure to wannan sai fahishin wato rafla wannan kaga ba za a amfani wannan matruk ne wa tsaye ne to sama da shi kuma sai muttaham wanda ake ganin ana ana arwato wasu manakir da yawa kuma don aka je za a kai kawo isnadin gaskiya alhamdu alaihi gaskiya dai shi muke tsammani dai waɗannan hadisan kamar shi ke waɗannan abubuwa kaga dai ba wai kirkiri ne ba kirkiri bane aka ce aka ce mishi makarici an ce mishi mutaham ne a wani lokaci kuma wanda yafi sai da shi kuma wanda aka tabbata yana ƙarya din duk wanda aka tabbata yana ƙarya to ya shiga uku a hadisi kuma ai shi kenan kuma shi Allah ya kyauta to kaga shi abu abu isa tirmidhi idan ce alhadisi ne hasan shi a wajensa kuma ya faɗa ne wannan a cikin littafin sa shine ce rawi ya zama ghayr muttaham ya zama kuma an ruwato min ghairi wajhin kuma ya zama wala yakunu shadhan shar'i da kenan uku kun fada abin da faɗa yace Allah ya tada ba'fuhu shine kai ya zama akwai muttaham shi Allah ya tada ba'fuhu sannan kuma sai ya ce kuma wa yurwa min ghairi wajhin kaga dai maganan cewa fa bi'ti bari isnadin ya dawo saboda haka a ce hasanun sahihun kuma akwai tafarrutu matsala ne gaskiya saboda ba daidai da maganar at-tirmidhi ba shi saboda shi a hadisi hasan ya ce in dai itlaqi hadisi hasan to shine wanda yake wanda ya ruwato ghairi muttaham sannan kuma ba wa yurwa min ghairi wajhin kuma wala ya kunu shazan nan shaz da munkar da abu ɗaya ne shi a wajensa ba wai shi ne abin da mata karra inda ibn hajar wa man shaya'ahu ala anna shaz huwa mukhalafatu thiqa wal munkar huwa mukhalafatu abba'ib ba nan yana magana kawai bauɗewa kawai eh inda Hausa me za ku kira hadisi shaz da kuma hadisi munkar me bambanci da Hausa inda kana wace amfana da su eh a'a ai ba yanzu bayani ai ta'arifi kace yanzu kawai ka ba mu islahi ba ku san ba mu kawo kan mu islahi ne na Hausa ya kawo a ce mu ba da islahat haka na Hausa za ka fara da shi ko eh wanda ya ratse ratse fa to ai to to in kace wanda ya ratse ratse ba tsallake yake nan ba ya tsallaka ba ai wannan kaga aka ce jaza hadisi ko fa to in ka zo wajen mudirat fami za ka ce hadisi mudirat ba shine wani lokaci kaga kaga tsakanin magana madara da magana wani rawi ya hade ba amma sai sai ba za a wannan ba kamar maganar zuhuri ya tahannaf yace ya ta'abbadu an gane kaga wannan mudrajin min kalamin rawi la min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman kaman a a karka a dai tsaya duba a tsaya duba to to to shi shaf ba mun karfa a a ban kace wanda ya saba ai ka kawo wannan wanda wanda din nan bandarewa eh to a to mun karba a mun karba shi malam muhammad sani umar yana yawan kawo galibi a munkar zaka jina cewa bara gurbi kuma ta fi daidai in aka ce bara gurbi kwai bara gurbi kaga ya ba yana shi ne ai kuma yarewa ba ta kuma kaga wannan ku ce mishi na kara wanda munkar din yafi shi ko baudewa ko ba da ku kira shi da shaɗin kuma yafi ai Aka aika ga yanzu tarihi kai. Da istilahi ne guda ɗaya muke ne yanzu. Kamar yanda kamar yanda wasu daga akwai daga cikin malamai wanda suka suka ba su amince da ni ba a lokacin da da nake sado kuma game da shi kawai ga zakatau. Suka ce ga zakatau a Hausa ba fa na ma'ana yake da shi ba. Amma dai ni dai ya fi mun gaskiya. Ya fi. To shi ne mu daidai ana dai bukatan da islahatu gaskiya. Ya fi sauki.
kammala nan ka yi magana ba su bin hakim ka yi magana
eh ba su bin hakim alhaji abdullahi eh al'ala al-huraqi eh daga babansa eh wani sunan babansa yaqub al'ala ibn ibn yaqub al-huraqi babansa sai ku duba ku gani yana ruwa daga Abu Huraira ya dace isnadiya ma'rufa wa hiya min wal jada min qabili min maratibi al-hadith al-hasan to kaga dai shi dai almuhim dai at-tirmidhi kaga shi hadisi hasan a wajensa shine ma ta adada turqo to kaga maganan da'awan tafarrud da al-hafiz ibn hajar yayi kaga gaskiya magana ce da sai ya zaya an duba ta sosan gaske sai dai idan kana yana magana hadisi ne kawai wato kai dai ba wanda ibn hajar gaskiya tana bukatar sai an duba saboda kaga shi yana bugan ta'adud turuq shi kuma yanzu ibn hajar ya ce littaradul fin naqili wa littaradul fin rawi to kaga yanzu wannan ai wato akwai ya dan kauce kadan da maganar shi da maganar shi wato at-Tirmidhi din to amma sai dai maganar sa bai bari isnadain ahaduhuma sahih wal akhar hasan shi ma dai wannan shi ma dai kaga duk yana da ya bukatan dalili sai an je an bincika sosai gaskiya sannan za a iya fito da wato ra'ayi guda daya wacce take abin nan amma dan yace hadisi gharib wannan kan gaskiya abin da yake galibin wato malamai suka fi tafiya akan shi kuma ma dai shine daidai yace ba wai hasanun gharib ba yace gharib ya shiru to wannan galibi zaka ga yana suka ruwaya ne wannan yana suka ruwaya ruwaya ne kuma dama dai istilahi ne da ya shahara sha'i inda inda la'imatun nuqat in suka idlaqin garaba wani lokaci suka idlaqin garaba saboda su zauna da ruwaya na? eh to shine yanzu mu magana ne yanzu misalin yace hasanun garib shi kaga yanzu kaga ga hasanun hasanun kaga ma ta'adad ma ta'adad turqu garib kuma riwayatul fard to ya za a yi da wannan kuma shi ma kaga wannan iskali ne a wajen a wajen malamai imamu tun bizidi bai magana wannan in yace hasanun ya hada da garib ba shi bai magana ba saboda haka in ka je kai nazzala wannan maganar tasa ka fassara ta a fassarar da ya ce wa hadisi hasan to bai dace da garaba ba zai zama akwai ta'arud ko gaskiya saboda haka shi ma malamai sun tattauna kan wannan ana ta istiqra'i a ga me yake magana islahin da ina shi da ya zama gaskiya mushkil sosai tunda dai alhasan yin biyu an ta'adud turuq shi kuma al-garaba yin biyu an tafarrud to kaga ibnu taymiya ibn taymiya a cikin ulumul hadith din sa ma'rifatu ulumul hadith sunan risalan tashi kenan a ibn taymiya wannan littafin nasa da na mutsalawul hadith wanda ya fara yin magana da wasu abubuwa ba wai ya tattauna kan komai da komai bane amma ya faɗi abubuwa manya ulumul hadith ne haka dai wanda wani abin da makamancin wani littafi ne mai kyau ku je ku duba fa ibn taymiya ya da nazari sosai masu kyau akan waɗannan abubuwa to shi a wajensa shi ibn taymiya yana cewa in ya ce hasan gharib yana magana al-isnadu gharibun fard min hadha al-wajh wa in kana al-matn sahihan ma'rufan min tariqin akhar yace isnadin shine hadisin da yace hadisi hasan gharib hasan gharib to yana magana gharibun min jihati sanad min jihati al-mabna wal hasan min jihati al-ma'na an fahimci maganar ibn taymiya to kuma gaskiya wannan tafdiq ne ma'qul ya fi akan maganar sallan musati da sauran wasu daga cikin malamai suka dinga yi na faɗa kaza ana aka faɗa kaza a faɗa kaza to maganar da ibn taymiya dai ta dan fi ta dan fi kama gaskiya amma dai wai shi ma dai ba na ta sallama masa bane ibn taymiya ba wai dai ya samu lokacin ba da zai wannan ba zai istiqra'i waɗannan abubuwan ba shi yasa wani lokaci ma saboda tsabata malu'insa za ka je yana cewa an yazo ma yana magana waɗannan abubuwan ilimin hadisi yake cewa sai ya dinga cewa kamar yadda ahal ikhtisas ke faɗa wai shi yana cire kanshi daga cikin ahal ikhtisas Eh, duk da kaga fa al-hafiz ne ba amma kuma kaga saboda eh, shi yanda ya yara lokacinsa ba ya tsaya ne tur akan wannan ba kamar su mizi kamar su az-zahabi so yana ganin su ne su akhasu bi bi ulama al-hadith minhu Mm. akhasu bi ilmi al-hadith na'am na'am kwarai da gaske ibn tamiya to waje ɗaya ne kawai muka ga az-zahabi yana taimashi wasat wajen qira'at wasat to kuma ka san in fa aka ce in az-zahabi irin shi da ya san qira'at ya ce wasat ba fa daidai ke da wani malami ce wasat ba kun fahimci bambancin az-zahabi sai da ya zama wato cikakken masanin qira'at kafin ya zama malamin hadisi yana da wani littafi da ya rubuta kamar su amashi ne daga baya dai hadisin ya rinjaye su amma a zahabi shi kansa in za a yi magana masana wato qira'at a wannan karnin dole a sako shi to kaga shi da yake umda a wajen babu authority misali kuma ya ce ma wani wasat to kaga fa ba fa daidai ke fada mun wasat a wajen ba yawwa saboda haka ko da aka zo maganan sab'atu a harufin da sauransu ibn taymiya kun ka shiga tafsirin da yake zaka ga wanda ina magana ne magana na wanda yake khabir kawai dai ba za ka ce ya kai misali sai azhabi da suke da ruwayoyi za ka suna shiga cikin qira'atin suna shiga suna fita ba kaman kaman su tamma dai ragowar kuma abubuwan ilimi musamman dai hadisi musamman qur'ani musamman tafsiri musamman fiqh ta wannan ibn taymiya dai ko ina ya shiga wato shi alhafiz din ne ko shi ma umda ne a wannan babin ko da za ka samu a wannan babin akwai wanda shi ya fi shahara ko ya fi shi amma kuma shi ma dai za ka ga yana da musharaka kauya yawwa kwarai da gaske kwarai da gaske zahabi rayuwarsa farko rayuwarsa sai da ya fara zama kare tukuna kafin zama muhaddis shi zahabi yana daga cikin min al-fiqh ko ko dai shi dai shi faqih ne wata gaba kan mu taso da wani kan mu taso da wani da wani abu eh to sai ce wa ziyaratu rawihima maqbula ma lam taqa munafiyan liman huwa awthaq idan aka sami wani ƙari da ce rawihima wannan yana kuma zuwa ga hadisi wanda yake yana ruwaito hadisi hasan saduq da kuma thiqa so da kaga ana har ziyatu ziyatu as-saduq mu'tabarun biha aka samu ya kawo wani ƙari to ana karba mutukar bata kishen wannan ƙarin da ya kawo bai kishenci wanda ya fi shi inganci ba a wannan abin da ibn hajar ya kawo ƙarin rawi wanda yake mataba ne na hasan wannan shine as-sahih a wannan babu ba wai kai ana itibai da da ziyaratu thiqa ne kadai ba a har da ziyaratu as-saduq ma wannan ana karba ma lam takun munafiyatan liman huwa awsaqu wannan shine wato babu tso shi ziyada ƙari da ake samu a ruwaya iri biyu ne ko dai ziyaratu kamalin wa tamam ko kuma ziyaratu nafiyin wa ta'aru to shine anan ibnu hajar ke ga maka ce wanda ake amfani da shi idan ziyaratu tamamin ne wa kamal yana cika maka labarin ne ba yana kishiyanta labarin bane sabani wato ƙari ne nake na wato cikawa ba wai ƙari ne na kishiyanta labarin bane ko ya bude maka labarin baki da su duk sun ce hagu aka dama aka yi wani kawai zo ce hagu aka yi kaga wanda ayi kishiya kishiya yayi musu to amma ya zo misali a shi ma ya ce daman ne to amma sai ya faɗi wani hasiya a labarinsa wanda shi ma waɗancan ba korewa suke ba sai in ka haɗa ma yana ƙara cika maka labarin ne to wannan a wajen malamai lalle a karɓe shi lalle a karɓe shi wani lokaci za ka ga in ma ka ga ba su karɓan ba sai da in sun za su lura da shi da tattafarut kai amma dai kaɗai takan ta yawa ai ba zai a ce waɗannan da sun kuɓuce ma samar waitan ba to wannan shi kuma daban ana iya samun amintacce ya ruwaito wani ƙari amma kuma sai a tsaya a lura cewa to gaskiya wannan akwai shida ta tafarun a wannan ruwayan da ya ruwaito saboda haka ni ba zan karɓa wannan ƙarin da ya yi ba amma dai in ba haka ba a salatan dai al'asul dai duk wani rawi has- rawi wanda ke ya dabaka ta hadisi sa- sahihi ne ko kuma hadisin sa wato hasan ne idan ya rawato ƙari wata take ƙari ce wata take tana cika sa labarin to wannan ana karba in kuma aka sami mu'araba ya zama ana kishantan juna to al-hukm lil awthaq hukunci in za a ce to wanda yake zai zama hukunci nashi ne shi za a ce la'adin jayar shine wanda- man huwa awthaqu awthaq anan kaga haka suka itlaki suke itlaki awthaq karka ya danganta wani lokaci awthaqiyya din tana iya zama wajen cewa wani kai wani shi imam ne su bi suka ruwaito amma kawai sai aka ga samu shi wancan dama can a- an samu sai da yin wasu dan tafarruda tafarruda din saka da yawa ba wai kowa ba da yawa ba amma sai aka samu kuma ya saba ma kuma saban yake kishinta juna ya saba wani wanda ke zaman ne a harka to kaga wannan libar huwa usaku ya saba ma ko da shi ɗaya su biyu ne kaga su biyu ne kawai suka ruwaito to amma kawai tun da an samu cewa shi ya saba wanda liman huwa awsaqu minhu jalalatan wa hifzan wa dabban to wannan shi qad qala man huwa awsaqu minhu ba za ka karba ba wani lokaci kuma ana duba wato awsaqiyya min jihatil al-kasra wal adad a ce ai wane qad qala fasiqat wani lokaci kuma awsaqiyya din ana dubawa bi itibari tawaffur dawa'i wal himam ala riwayati al-madi bitilka ziyada kuma da za a gani a shi wannan wane muksir ne kamar su a nafi nafi muksir ne aka ga wanda suke rubuto hadisi a wajensa suna da yawa tabaqat ne ma shi ma wato abdullahi bin dinar maula bin umar shi ma muksir ne a zuhuri muksir ne to sai aka ji wani kawai da rubuto ruwaya kata da muksir ne aka ga wani na rubuto ruwaya kawai duk sauran almajiran su ga yadda suke faɗi shi kawai aka samu to ai kaga yana kawo wani abin da ke su ba sa kawowa kuma ba wai wani wani tafanni na lafazi ba balle a ce wani a'a kawai ƙari ne wanda yake gaskiya can hukunci zai dan canza kaɗan to wani lokaci suka sai su tsaya su duba su gani to ai wannan aina aina jama'a min hadi min hadhihi ziyada ina suke su har da su suke rubuta wannan ƙarin ba su rubuta wannan ƙarin ba shi kuma ake sa aka samu yana yana wato ruwaitowa to wannan shine duk yana daga cikin abin da su malamai suke ta suke magana akan wannan sannan kaga anan ziyartar tiqa malamai suna zuwa da abubuwa cewa hal tuqbalu mutlaqan am tuqbalu aw turaddu mutlaqan am tuqbalu bil qara'in wa i'tibari awjih awjih at-tarjih to raddu ziyada mutlaqan wasu daga cikin malamai zaka ga mutukan akwai ƙari za a ga wasu ba su karba ba wanda wannan kuma ba daidai ba ne ana iya samu ka ga wani rawi amintacce ya zo da wani ƙarin da ya kamata a karba wani kuma za ka gani kawai shi duk wata ziyara karba yake wannan kuma kuskure ne shi ma to alhaqu wasat a tsaya ne a ga a duba a gani wannan ƙarin ziyaratu kamali ne wata ma sai a karba kuma ya ɗauko abin da zai iya ɗaukan gamman abin hoko ya yi tafarudi da yawa saboda a cikin misali zai ɗauko makansa abinda ba zai iya tahammulinsa ba ko abinda ba za a iya jure masa ba ka ce ka ai la ahtamilu hadha minhu ai la ahtamilu hadhihi ziyada minhu ni gaskiya ba zan iya karɓar wannan ƙarin daga wajen sa to wannan shi ma dai duka ya daga cikin abinda malaman hadisi suke suke magana al-khabib yana cewa walladhina ikhtaru min min hadhihi al-aqwal anna ziyara al-warida maqbula ala kulli wujuhin wa mahmulun biha idha kana rawiha adlan hafizan mutqinan babitan shi kaga shi kaga yanda su ya faɗa abin sa shi yana karba ko yaushe ga fuqaha ma galibi wani lokaci zaka suna samu suna karba su da zarar an samu kadi su da ba abin da suke nema kenan da an samu kadi a fuqaha su ba wasu akwai sassauci eh suna da sassauci kwarai da gaske to amma dai as-sawab alladhi alayhi aymatun nuqat min al-mutaqaddimin shi da adamu itlaqil qawl bi ziyarati bi qabuli zati thiqa wa la yutlaq bi raddiha kawai as-sabilu shine fi i'tibar al-qara'in wal murajjihat a duba a gani dan ana iya samu kaga zai malik in ya aka ruwaito wata ruwaya wata ruwaya ziyada ce kaga wa huwa adlun thiqa mutqin dhabit amma ya ruwaito ruwaya kaga addara qutni ya ce a gaskiya kada da khalaf khalaf man huwa awsaq minhu saboda wani wani ya rubuta ruwaya ya saba wani wani ya rubuta ruwaya kuma ruwayan al-akthar shi yafi kaga dai ba- bai daidai da abin da shi al-khatib ya faɗa ba saboda haka dai abin da yake daidai shi na tsaya a duba a ga sauran hanyoyin murajjihat wannan shi ya fi daidai alhafiz ibn hajar asqalani yana cewa cikin nusa sharhin wanda yayi ma wannan littafi yace al-maqulu an a'immat al-hadith al-mutaqaddimin abinda aka dauko aka rubuto daga manyan malaman hadisi na sama sama na can gaba gaba ka Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya al-Qattan wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa Abi Zur'a ar-Razi wa Abi Hatim wa Nasa'i wa Darqutni wa ghayrihim i'tibar at-tarjih fima ta'allaq bi ziyada wa ghayriha wa la wa la yu'rafu an ahadin minhum idlaq qabul az-ziyada kaji wannan shine abin da muka faɗa ba idlaq qabul az-ziyada wannan ba ba sa faɗa haka sai dai suna kallon itibaru tarjih suna kallon abubuwa murajjihat haka da kuma su alqara'in wannan shine wato abinda galibi aka samu malamai suna suna yi daga cikin sani'in su kuma wannan shine al-ahwat shi yafi gewayewa na da lokaci kuku minti hudu to to ba komai bari fa in khulifa bi arjaha فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر آه يزي الحافظ ابن حجر yana zuwa da wasu ina jin mu wuce kalmar ba sai mun kawo misalai na na ziyartar fiqa ba ko aka kawo an kawo ko to bari mu kawo karin ina jin in muka sai mu tsaya fa in kulifa ku bari a kawo ƙarin ayi ƙarin na da amfani a yanzu kaga akan hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ai akwai ƙarin min khair da yazo wannan ziyara anan kaga ziyara ce tamam wa kamal kuma ba ta wani ba ta wani ba wani iskali akan ta dama kai ba ma ba bi ta zaka zaka kaddara saboda haka dai da aka kawo wannan kaga ba ba yi da wani yana bayanin mujmal ne wannan saboda haka wannan babu abin nan saboda haka ziyada idan ya zama ziyadan wato akwai wani dan tasiri haka eh, tasirin kuma ba mai yawa ba bai bai da wani tasirin ba zai zama ya ya kawo wani wata matsala ba to wannan ana iya karba shi yasa zaka ga Sheikh Nasir Albani shi wannan ya karbi ya karbi wannan ƙari ne min khair saboda yana ganin koda ma a shi rawun ne shi ya kawo to amma kuma wannan la yabur insha Allah ta'ala to akan kuma sami wato ziyada a matani wanda wani lokaci malaman hadisi za su tsaya suna ta tattaunawa ai na san kun kuna tuna hadisin Anas bin Malik ina jin kaman a cikin talqin mun tattauna wannan hadisin da ya zo a cikin Imam Muslim ya ruwaito da ashabu sunan shi yanda Imam Muslim ya ruwaito shine kana ashabu Rasulullahi yanamuna thumma yusalluna wa la tawabba'una sabon wazala suna yin bacci sai su sallah ba tare su yi alula ba ka gani hadisin haka dai akwai iskari kuma wato dole dai ya zo da ya mujima sosan gaske gaskiya yana bukatan a yi mishi tafsiri a mishi fassara to sai aka samu lafazin a lafazi da ya zo a sunan abi dauda sai ce yantazimu al-isha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum kaga ya zo da wani ƙari ba kaga tana sanya namuna mai cewa a zaune ne ya baccin ko mai ya ce ɗan gyangyaɗi ne ya yi haka ɗan kaɗan dai haka da sauransu to kaga hadisin ruwayar abu da kuma shi ya ce ma har ma wato kansu ma na ɗan faɗi to kaga abu ya yi tsanani kuwa a ruwayan bai haƙi ma sai ce yi wuka abu na lissara sai ma an tashe su kaga duk wannan ƙari ake zuwa da shi yace hatta inni la asma'u li ahadi min ghadiban har ma ina jin suna da yin mushari shi da amma tattauna cewa mun shari wannan wannan da sauran mun shari ko ko ya yayi to ina iya mun shari to akwai al-qasim ibn asbaq shi sai zo da wata da wani da wani ƙari ziyada wanda ke rusa daga Muhammad ibn Abdul Salam al-Kushani daga Muhammad ibn Bashar al-Bundar daga Yahya al-Qattan daga Shu'ba da Qatada daga Anas su ce yantaziruna salata fa yab'una junubahum su suna suna ma shingida to ga Abdullahi ibn Mubarak da yace shi ba ana magana wai hadha indana wahum julus ba haka ya faɗa ba to kaga shi a nan ai kaga ya ci karo da wannan shi yasa ibn abdulhari da ya kawo ruwayar sai ce to gaskiya akwai ruwayar dai da isnadin ta dai akwai na bafa akwai tsafta wanda ya saba abin da shi abdullahi ibn mubarak ya fasara don cewa fa yad'una junubahum to shi imamu ahmad ya tashi sai inkarin wannan ziyarar fa yad'una yad'una ko yad'una junubahum ce kai shi bai da ba yace ina shi uwa bai rawaita wannan ruwayar ba kaffu ana sai faɗa haka ba kawai kuskure aka samu ina tsammanin ba yana cewa har yahya al-qabban shi ma duk bai faɗa wannan maganan ba shi bai faɗa ba a to amma sai aka samu kuma shu'uba ba shi kadai ne aka samu ya rawaito wannan ruwayan ba akwai ruwaya da take musannad Abu Ya'la da Al-Bazzar da Ibn al-Munzir suke rawaito da isnadin su ban iya tuna waye ma shu'uba mutaba amma dai ya rawaito shi ma ya ba'una junubahu kaga magana Imam Ahmad ba ta karbu ba nan saboda in ka ce misali alkattan shi ya faɗa to wataƙila kuma akwai wasu hanyoyi da suka aka ruwaito afuwan shu'uba shi kadai aka ruwaito wayan daga shi to akwai wasu hanyoyi da aka samu su ma sun faɗi sun faɗi haka saboda haka to sai zama al'aslam in aka yi itibadin wannan ruwayan za ga amma Muhammad duk da ya ce bai karba ba to saboda akwai mutaba'a to wannan sai zama tilas a karba ruwayar akwai ruwaya da ta zo cewa daga cikinsu akwai masu yin alula a cikinsu akwai wanda ba ta yin alula ina jin shi ta ce ruwayar sa'id ibn abi aruba daga cikin wannan daga cikin wannan ina jin kamar shi yayi mai shuba mutaba ina jin sa'id ibn abi aruba kuma sa'id ibn abi aruba asbatun nas fi qatada ya mafi kowa saboda haka shi sai ya zama kamar ya zo da fasarar ma hadisin dan haka sai ya zama wannan karin da ake cewa su shuba ya zo da ita kaga dole ba karbe ta ziyarto fiƙa ce to wani ya daga cikin ƙari da malamai wani za ka ga wani lokaci ana tantan ba za a karɓa ko za a karɓa ba amma kuma sai su malaman suka ce lallai a karɓa kuma wannan shine mafi magana mafi inganci ai mun faɗi mazhabin mu akan wannan cewa ya danganta akwai wanda za ka ko a zaune ko a kwance ko ma yadda ne ya bacin shi yayi nauyi a wajensa bai fahimci da aka rusa ba kwata kwata to kana tashi shi kenan sai ka je ka lula shi kuma wani za ka ga duk yayi komi da komi amma abin da ke cikin jikinsa ba fa abin da ke abin ba abin da ke ke kokana in kana yin jadi ai zaka ga abubuwa yana yana dan kubce maka ina dan jin hirar naku na je kuma dan ku fada wani abu amma wani abu ya dan kubce wannan yana faruwa in kana yin jadi haka ke faruwa da kai amma abin da ke zama karshen rabuwa da kai shine abin da ke gudana a cikin ka to kuma dama wannan ai an ce maka ne wa Allah ka ta warware saboda abin da jihinka jihinka ya haifar saboda haka to kaga in ka iya fahimtar jikinka shikenan kawai sai ka tashi ka je ka sallan ka wannan shine abin da yake al-mazhab insha Allah ta'ala idan malam yanzu abin da ya shafi a sake na'am kenan ba wani abu ne da za ka fi shi mutlaqan akan kowa haka yawa ba akwai bambanci akwai wani akwai bambanci akwai wanda zaka shi da zarin yayi bacci na'am shi duk jikinsa a sake yake in ka san haka da yanayin ɗabi'an ka yake kuma kana iya ganewa ka aka ce kuma kana da bacci kana iya ganewa da yanayin jikinka da sauransu akwai wanda za a dama haka yana da dan matsalan basa da sauransu shi ya riga sun bi iya rikewa akwai wanda za a gani shi ya iya rikewa to kawai dan adam ya san kansa Mm. Ah, to ina ganin ai wannan kamar ko shi wannan ya isa ya ishe mu a matsayin misali na ziyada ko akwai hadisin la nikaha illa bi wali hadisin da Abu Isa Kasabi yake rubuta daga Abu Burda daga Abu Musa al-Ash'ari Ah, ina ganin sai ku sai ku je ku duba ta ah, ku duba wannan ƙarin insha Allah ta'ala Ah, in muka tashi in muka zo sai mu tashi akan wa fa in qulih bi arjaha farajih al-mahfuz wa muqabiluhu ash-shadh wa ma'a da'if farajih al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar wannan ibn hajar shi ya kawo su gaskiya amma asalan ba ba shine ah, abinda madar da alaihi aktharu salam ba to insha Allah sai mu dakata nan in inda in babu tambaya sai mu sai mu dasa aya sai mu yi sallah kuma sai mu to sai a sa alama kar a zo kuma karatun ya tafi masa malam dangane da abin da ya shafi ya fi fuska na'am
misali wani zuwa idan mutum ya ɗan biyar haka akwai ziyarar da ta shafi kamar da ka faɗa tsarin hukunci na'am to wata za ka ga suna karba wata kuma sai ka ga ita ai shi sa muka ce alayyimatun nuqar min al-mutaqaddimin na da la yutliquna bi qabuli ziyadati thiqa mutlaqan wa la bi raddiha mutlaqan amma yuqa'iduna alayhi al-murajjihat wal qara'in fa in ihtaffat hawlahu qara'in al-qabul kabilu in kuma an ga alamar cewa wane gaskiya ba a gamsu ba har malik wani lokaci yakan iya zuwa su ziyada a ga cewa ko ya dan bauɗe kaga sun ce gaskiya mu ba za mu karɓi wannan ƙarin ba ana iya samun haka saboda ka kada a ta a ce da duk ƙarin da aka gani za a karɓa wannan wasu daga cikin alfuqaha akan wannan suka tafi da kuma wannan gaskiya ana samun matsaloli ba karami ba wannan aka ga idraji ne idraji ne wannan ba ziyara da fitattaka ba shi idraji yayi so alaikum salam na
kamar ibn hajar na
akwai wata bara haka da yake dan kawo na cikin zafuta da kayan zakka na idan ya kawo sanad isnadi eh sai kuma ya sai kawo kala na maganar aliya eh sai kawo ni insha Allah akwai a gaba za mu yi kokari mu kawo ai ba ma ba ma ibnu hajar bane duk wanda ke duba littafin almisi shi zaka ga da wuya din aka bi irin wannan da wal littafin az-zahabi sai ra alamin nubala da sauransu zaka je suna fa qala na badalahu aliyan waye waye da sauransu insha Allah muka bi al-ishadul ali da sauransu za mu kawo wannan al-amsila tatbiqiyya ko ya dai mu fahimci me suke nufi insha Allah na eh haka malaman hadisi suka dama haka za a sha Eh, eh, haka suka- haka suka dama wasu na cewa tahmilu sama wasu ce ha to shi ha din ma dai shi ya fi shahara a wajen malamai mai za ku faɗa da hausa eh in kuka je mota misali motan ta lallace me su- me sunan shi to in kuka zo kuna fassarawa kuka zo kuma sai ku sace a wurin Eh, zai ku sai juye ba shi kenan ba sai ku zaki dawo isnadin daga farko shine shine abin nan zaka ga da yawa a- a- a- abu da ai ya kai ƙoruruwa kimba wajen iya iya iya iya hadu isnadi in ya zo ya kawo kawo sai ce ha sai da dawowa akai da sauransu ta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh